sunna ne a yi huɗubar idi ba tare da jingina da wani katako ba ko podium a turanci bismillahir rahmanir rahim Allah ya yi salati ga ga annabi mu Muhammad da alayensa da sabbansa baki daya bayan haka a yau tara ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan Yuni shekara ta 2024 miladiya. Zan ɗan nuna rashin gamsuwata da abin da na gani ya fara yaduwa a wasu masallatan Idi a lokacin karamar sallah wadda ta wuce. Zan yi faɗakarwa ne gudun kada abin ya daɗa yaduwa a wannan sallar har a ƙarshe a kasa shawo kansa yadda ya kamata. na gani ba mai suna amfani da podium suna tsayawa tare da shi suna jingina da shi har da dora takardu a kansa da latifika a kansa a lokacin yin hudu baki akan wannan aka rubuta wannan bayani Allah ya madaukakin sarki ya ba mu sa'a da dacewa bayani na daya shi podium shine irin katakon da ake sawa ake sawa mai jawabi a taruka ko a manyan makarantu don ya tsora takardun bayanansa ko lattarsa a kai ya kuma jingina da shi wannan podium din a wajen turawa da wasu kabilun na duniya da kuma tsarin bayar da bayanai a duniyar da muke ciki yana da matsayin yana yana a matsayin mimbari domin ma'anar da aka bashi a dictionary ta yi daidai da ma'anar mimbari an ba da bayaninsa da cewa a small platform on which a person may stand to be seen by an audience, as when making a speech or conducting an orchestra. A Collins, ko kuma na ce a Collins kuma aka ce, a small raised platform used by conductors or speakers. a Cambridge Dictionary kuma suka ce a raised area on which a person stands to speak to, to a large number of people, to conduct music, or to receive a prize in a sports competition. Waɗannan bayanan sun tabbatar da cewa podium daidai yake da mumbari, ba wai dole sai mumbari ya zamo akan tsarin da muka fi sani ba, domin podium yana fayyace mai magana ya tantance shi daga sauran mutane. musamman a lokacin idi a lokacin da duk mutane suna zaune a ƙasa wanda yake kan podium din ne kurum ko yake tare da shi ne kadai a tsaye don haka ma'anar su ɗaya da mimbari don tuntuni larabawa suna kafa mimbari ne da wannan ma'anar ita ce kuma addinin musulunci ya ci gaba da amfani da ita bayani na biyu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya fayyace yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya zo yin hudubar Idi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fitowa a ranar Idin karamar sallah da babbar sallah zuwa masallacin Idi. Farkon abin da yake farawa shine sallah. Sai ya tashi yana fuskantar mutane ko kuma sai ya tashi fuskanci mutane duk mutane suna zaune akan yadda sahunci yake. sai ya yi musu wa'azi ya yi musu wasiya ya umarce su da abubuwan da za su rika yi bukari ya sa wannan hadisi hadisi mai lamba ta 913 larabcin hadisin shine ana abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwal shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم إلى آخر الحديث رواه البخاري kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fuskantar mutane da zarar ya idar da sallah sai hafiz ibn hajar al-hanbali yake cewa ambatar cewa yana fuskantar mutane yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai haukan minbari ba yana kan dandagayyar kasa ne kawai kaje ka duba fatawar bari na ibn rajab mujalladi na daya shafi na 429 zuwa 431 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وذكر استقباله الناس يدل وذكر استقباله الناس يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرق منبرا وأنه كان على الأرض والله أعلم بيان نعوكو an fara yin sallar idi tun a shekara ta biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam har zuwa rasuwar annabi alaihi salatu wassalam haka yake yi ba tare da ya hau kan wani mumbari ba bai taba kawo mumbari wajen sallar idi ba a wata gajeruwar ruwaya ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri ma ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu a tsaye akan kafafuwansa ka duba musnad na Imam Ahmad hadisi ne lamba ta 10800 سبعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما على رجليه رواه أحمد Ali gobi guda hudu haka suka rika yin hudu ba akan kasa ba tare da an sa musu wani katako ba an rawaito wata ruwaya mara tushe wadda ta nuna cewa sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shine ya fara hawa kan minbari amma wannan ruwayar duk da tana cikin mudawwana ta suhununu sai dai ba ta da inganci kamar yadda Hafiz ibn Hajar ya tabbatar a Fathul Bari a mujallabi na biyu shafi na 521 bayani na hudu abinda Hafiz ibn Hajar yake nufi shine abin da yafi tabbatuwa a ingantaccen ruwayoyi shine cewa Marwan ibn al-Hakam ɗaya daga cikin sarakunan sarakuna a cikin tabi'ai shine ya fara sawa a kawo minbari masallacin Idi sannan kuma shine ya fara yin huduba kafin sallar Eid ruwaya ta tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ga yadda ya bada labarin yace Marwana ya sa an fito da minbari zuwa masallaci a ranar Eid sai ya fara da yin huduba kafin sallah sai wani mutum ya tashi yace kai Marwan ka saba wa sunna ka fito da minbari a ranar Eid bayan ba a fitowa da sannan ka fara yin huduba kafin sallah sai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wani ne wannan sai suka ce ai wane ne dan wane sai yace shi dai kan ya san shi abin ne yake kansa daga nan sai ya faɗi hadisin nan wanda ya ga abin ki ya canja shi da hannunsa sannan da bakinsa ko da zuciyarsa Abu Dawud ya rawaito shi a hadisi mai lamba ta 1140 da ibnu maja hadisi mai lamba ta 1275 da kuma hadisi mai lamba ta 4013 yadda hadisin yake an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala أخرج مروان مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قول الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا قالوا فلان بن فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من منكرا من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان بيان نبيره hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shi ma yana tabbatar da cewa akan kasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake yin huduba ko yayi huduba domin ya ce na je wurin sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da yin sallah kafin huduba ba a yi kiran sallah ba ba a yi ikama ba sai ya tashi tsaye yana mai dogara akan hannun Bilal yayi umarni da aji tsoron Allah ya kwadaitar bisa yi wa Allah madaukakin sarki biyayya yayi wa mutane wa'azi ya tunatar da su muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne lamba ta 2045 an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam as-salah yawm al-eid wa bada'a bis-salati qabla al-khutbah bi ghairi adhan wa la iqama thumma qama mutawakkilan ala bilal فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da wannan hadisin ya fayyace shi da cewa ba wani mimbari a wurin da yake hawa kansa annabi ba wani mimbari da yake hawa bai kasance ma yana fito da mimbarin Madina ba yana yi musu hudu ba ne yana tsaye a kan kasa ka duba zabi ma'ad mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari hudu da ashirin da tara قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج يخرج يخرج يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض bayani na shida akwai waɗansu ruwayoyi da suka zo da tsarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da minbari a lokacin hudubobin sallah karama da babbar sallah amma a gaskiya masana hadisi sun tabbatar da cewa waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba don haka wani ba zai kinki musu ya ce ai ana iya kafa minbari ba don ba hujja a cikin haka nan wasu tsararrun ruwayoyi waɗanda suka zo da lafiya masu daukar kama da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga gadin bari ko wani abu kamar haka duk su ma malamai sun bayyana cewa wannan manufa wannan ba ita ce manufar su ba ainihin ruwayoyin ba su saba wa cewa a kasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba bayani na bakwai sannan akwai manyan malamai waɗanda maganganun suke nuna za a iya fito da ko maganganun su ke nuna cewa za a iya fito da mumbari har liman ya hau bayanin imam shafi'i ya nuna haka ka duba al'um shafi na mujallabi na ɗaya shafi na ɗari uku da casa'in da hudu haka nan ma imamu ashab daga manyan malaman malikiya har yana cewa fita da mumbari zuwa filin idi karama da babbar sallah abu ne mai yalwa in ya so ya fito da shi in ya so kuma ya bar shi ka duba sharh sahih al-bukhari na ibn battal mujalladi na biyu shafi na 554 قال الإمام أصحاب رحمه الله خروج المنبر إلى العيد واسع إن شاء أخرج وإن شاء ترك رأي waɗannan malamai bai tafi daidai da tare da abin da ɗimbin hadisan inda aka ambata suka tabbatar ba wannan ya sa ibnu hajar ibnu hajar duk da cewa dan mazhabin shafi'iyya ne amma bai gamsu da ra'ayin shugaban mazhabin nasu ba don haka bayan ya kawo hadisi a musa irin kudi sai yake ake cewa a cikin hadisin akwai nuni akan cewa hudu ba ana yin ta ne akan kasa daga tsaye a masallaci wannan shi yafi wato a cikin hadisin akwai nuni akan cewa hudu ba ana yin ta ne akan ƙasa daga tsayi a masallaci wannan shi yafi akan yi wayin ta akan wani mumbari ka duba fatahul bari na ibnu hajar shafi na mutashi na 522 a mujalladi na biyu قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر bayani na takwas don haka tsayawa tare da wani abu na katako ya saba wa tsarin hudubar annabi alaihi salatu wassalam ci gaba da amfani da wannan podium din zai sa a hankali zai zama wata hanya da za ta bayi a ɗauko bari ma ka shokan a ajiye a wurin a wurin wata rana don haka ya waje ba a kauracewa amfani da shi a lokacin hudubar idin karamar sallah da kuma idin babbar sallah idan maliman dogon bayani ya rubutu to ya rike takarda ya rike takardu a hannu ya rike takardunsa a hannu ya yi karatu amma ba ya dora su akan podium ba a dunkule ba tarin sunna bane a sa minbari a wurin sallar idi haka nan amfani da wani abu mai kama da minbari ma wani sabon abu ne a tsaya akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka wadaci da Amsa kuwa kuwa wato lasifika da ake sawa a kowane masallaci ta ishi liman ya isar da zakon da yake so ya isar. Sannan mutane za su biyo shi a duk inda suke da izinin Allah madaukakin sarki. Allah ya ba mu dacewa da tsayawa akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mu da sabawa ko da kawacewa bin son zuciya ya kuma ba mu sa'a da dacewa amin mai rubutu babban malamin mu Professor Ahmad Murtala daga Bayero University Kano wanda ya karanta kuma ɗalibinsa Yusuf Ja'far Dalha Abu Uzaifa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.